أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الفاتح الخاتم على أديك قدره ومقدار الذي جعلت رجائي في الذي هو هادري أبو القاسم لما يبدلالي وناصري بقبض وبسط لا أؤمل غيره لا أؤمل غيره ونما سلاحي للعدو المستكبر إذا هذا غيري ودة وأرم رما فحسبي رسول الله من كل ناصري ألم يرفع أن أرب الجزيرة بعدما هجوا فارسا تعد الورى بالأكاسر وتعسيب بر من قياس أن تسامى على أهل الهدى والمآشر فصاروا ملوك الأرض والكل تاتهم وقد أرشدوا الأقيال فوق المنابر وفلوا شبات الماردين وزازوا سنا وأركان البقاة الجماهير ألم تبن الجيل فوق مرادي بلا كلفة جئته بالبشائر ألم ترسل الختم التجاني خاتما وعليته فوق شيوخ الأكابر فعلك في ذا العبد دون تأول منال فيمسي عنده بالخناصر فعلك في فعلك في برهام يا خير مرسل مساعدة في كل بطن وظاهر فعلك فيه وهو أصغر خادم تزوده فوق الملوك الأواخر فعلك فيه وهو عبد متيم عطاء فيروي كل هات وصادر فأنت أمين الله خازن سري وأنت الذي أولاك كل ذخائر فإنك يا ياسين عاقب هاجر مقفى ملاذي في خطوب الدوائر فإنك يا خير الأنام محمد الرجاء وسري في جميع المظاهر أوليتني ما لست على لبادي عليك صلاة الله يا خير هاشري عليك صلاة الله ثم السلام مع الآل والأصحاب أولي البصائر مولانا شيخ الإسلام وسائلة الأنام الذي إبراهيم يسير جلالة الأنام يتي جعلت رجائي في الذي هو حاضري na sanya raja'ina a cikin wanda yake shine mahalarci na wane ne wannan shehu yace Abu al-Qasim shine baba al-Qasim annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mahir dalali wanda ke shi mai shahi batanin wa nasiri kuma mai taimakona da kabdin wa basdin a halin ruko da harin shimfiɗa ma'ana kabdu lokacin da komi ya tsaya ba ana neman arasa wa basdin halin yarwa kuma a lokacin samu kuma kabdu lokaci na kunci ma kowane iri ko da na zuciya ne wa bastin kuma halin shi ma shimfiɗa ko ce ce har ta zuciya mutum ya je yana walwala a cikin wannan halayen duka biyu shi wace lawo aminu gairahu ba na a rataya amalkina ba na rataya gurina ba na rataya gurina ga wani sallallahu alaihi wasallam wa ni'mas ilahi bancin abin da yake na jalabi na alheri da nake ratayawa nake nema wajen ma'aiki sallallahu kuma abin da ya shahi sharri ba duk abin da ya shahi sharri kuma wani masilahi ai madalla da kan sakalina makami ne nan kuma lil addubil mukabiri a dangance daga maki wanda yake mai mukabara mai wanda ke tsayawa ya yi ya nuna mai kamar shi daga haka doka daga fa'ala masdar ne na fi'il na awon wazankin fa'ala ne shi yukabiru ne wanda zai zo yana mini mukabara kamar yana ganin bin isa ba yana ganin a girma ya fi ni yana ganin zai iya matsitsike ni shi wannan makin to nan takobi ne wanda ke kuma ba abin da ke tsayawa a ya tinkari wannan takobin a shi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam idza hadha ghairi uddatan wa aramraman in wani na ya taro wani tattali da rundina mai yawa wa ya dula masu tsatsa min kowatin udda kenan in wani taro ya yi wani tattali na yaƙi kuma ga kuma rindayin yana da sojawan masu yawan gaske to ni ba hasbi rasulullahi an kulle nasiri ni rasulullahi ma'aikin Allah ya isa muni an kulle nasirin da dukkan ya isa mun daga dukkan wani mai taimako kowa ma ya rike taimakon shi ma'aiki sallallahu alaihi kadai ya isa mun ga wajen abu da kasimi mahir dalali wa nasiri nan kuma ba hasibi rasulullahi an kulle nasiri ba illan nan ce barki akwai wanda shin waƙe na ruci haka yi kalima in ba an hiri in ba ba ya kai baiti bakwai tsakaninsu da irinta ba a maimaita irinta to wannan ba ɗaya bane ba wannan na farko nasiri marifa ce wadda an yi idafanta wannan kuma nasirin na kira ce alam ya rufa an urban da jazirati shin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai ɗaukaka larabawa na jazirar larabawa ba ba da ma hajjau farisan ta'alun a warabin a kasiri bayan sun tsammani cewa sun yi zaton cewa ai farisa daula ta farisa ta'alun wara za ta ɗaukaka saman tarikai bil akasiri da jagororin nan nasu shugabanninsu wato jami'ai na kisra duk kowane sarki na faris ana ce mai ana mai lakabi da kisra to wai da sarakunan nan nasu ai an yi tsamanin shi kenan kawai su sun burbushi duniya ba wanda ya isa ya hau saman su shi kenan kawai an lokaci kaɗan sai gashi an ce farisan da yaƙi zamanin sai na an juye da alhurman ma'aiki sai na salam kwamandojin ma'aiki sai wanda annabi sallallahu tsara su sai suka zama sun juye wannan daular da ake jin tsoro wa tasimu bi rumin qiyasiri annaha tasama ala al-ulal ma'ashiri hakan nan a rum bin rumi a ƙasa ta rum ta hasibu alaka ya suru nake ganin yake yana yana gari ne alaka ya suru kamar ya dace da alaka ya siri ba san wannan kasar ko ta misa kamata inda ba ko ta jiwar ba ko muna ganin ana bukata ta hasibun nan tana bukatan fa'ili to kina ka doka alkayasiru su ne fa'ili su kuma sarakuna na ƙasar rum shi ma jam'i na kaisar su ake musu lakabi da kaisar to su ma sarakunan ƙasar rum su ma sun tsammani cewa an na ta sama ala ahalin ula za su ɗaukaka a bisa mazowa ɗaukaka wani ma'ashiri da jama'u duwa su jama'a suna ganin ba an yi su ba a jama'a ba an yi su ba kuma ba an ba ba samu ta daula wadda ta dokake su ba dama wannan daulolin a lokacin su biyu ne suke musabaka tsakanin su wani lokaci a gudibatin rum wani ba ta gari musa gari gun fibiti su ne ya shi ta lokacin wani lokaci da faris take sama rum ta zo ta rinjaye ta a da rum ce ke sama kai faris ta rinjaye ta kamar kurani ta gudibatin rum amma fi adana rumin ba'adi galibi musa ya galibun shi kuma ban shi fi tisirin qur'ani ma yayi qur'ani yayi hudi lokacin ba mai tsawo ba abin da bai wuce shekara tara sai ko abin ya zo ya wakana a rum in ta zo ita ma ta rijayi farisa to wayannan suna tsammanin kawai su ba an samu ba ta samu sai daula wadda za su zo yi su ce shikenan al-hurma annabi sallallahu alaihi wasallam sai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai tal ya zo ya haɗa al'umma ya kawwana al'umma wanda su da suka rinjayi duk wani mulki a duniya fasaru mulukal ardi wannan laraban alhurma annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka wayi gari suka zamo su ne sarakunan ƙasa wal kullu tatahum kowa da kowa yana karkashin su wa kad arshadul aqyala fawqa al-manabir sai ga su hakika kuma sun shiryar da al-aqyal a jam'i ne na ƙayil ƙayil an ce sarakuna ne wanda ba su kai sarakuna manya ba nake gani za a iya ce musu masu gararra kenan faukal manaziri su wa'annan da suka samu shugabanci al'umma da sudan sai ga su sun shiryar da suna shiryar da shugabanni a birbishin mimbarori mana a saman mimbari sai ga su waɗannan wanda suka bi ma'aiki sallallahu sallam laraba nan suna shiryar da shugabannin kabiloli shugabannin garirra su ku suna mana a huta hudu ba mun shiryu mun samu shirya ta iso mana sosai a wannan hudubobi nasu masu albarka sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam wa fallu shubatal marina kuma suka da kusar da akaye na kangararru wa za'azu husunan kuma suka girgizar da birane wa arkanul bughatil jama'iri da kuma arkan rukunai na azzalimai wanda suke masu yawa alam tubi lil jili fawqa muradi ya rasulullahi ba ka baiwa a abdulkadiri jailani ba fauka muradi birbishin abin da ma yake nema bila kulfatin ba tare da wata shan wahala ba iz ita hu yayin da ka zo mishi bil bashairi da bisharori haka ake yi maki sallallahu ya zo ma abdulkadir jailani da bisharori a tun farkon lamarinsa a lokacin da yake nuna shi ba ma zai iya ba har lokacin da ma'aiki sassalam ya yi tofi a bakinsa ya yi mai tofi guda bakwai ya ce mai ya tashi kawai kira mutane alam tursil khatamar tijaniya khatiman shin baka aiki a khatami ba mai makamin khatamu shine a tijani shi tijani lata anu khatimin ba ka aiko shi yana mai cikamaki ba cikamaki dai wato na waliyai wa alaitahu fawqa shuyukhil akadiri kuma ka ɗoka kayan shi birbishin shehunne wanda suke manya-manyan shehunne ya zama babu shehu sama da shi fa hallaka fi zal abdi duna ta'ahudin manal ya rasulullahi ko an samu ta baiwa ga wannan bawon shehu ibrahim ya sallallahu alaihi wasallam kansa manalun mun samu ne wata baiwa mai girma duna ta'ahudin ba tare da cancanta ba ba wai ina mai cancanta ba ina son in samu wata baiwa mai girma haka nan saboda tsawon farala kamar yadda ka ji ta wa'ancan fa yumsi adduhu bil khanasiri sai kirgen shi in ya samu wannan baiwa sai kirgen shi ya zama ya mareta da yan yatsu ne a nan bil khanasir khanasir jami'i na khinsar karamar yatsa wannan daga khinsar sai binsar sai usta sai sababa sai libam wannan karamar yatsin ne to laraba suna cewa amru fulan amru fulani yu'addu bil khanazir in an ce ma mutum lamarin shi ana kirga shi da in yatsu wai lamari ne abin lura kuma abin kiyayewa saboda muhimmancin shi lamarin shi mai muhimmanci ne to shine shi yake cewa irin wannan kyauta nake so mai kirma mai muhimmanci fa hallaka fi barahama ya khaira mursalin musa'adatu ya fiyayyan man ya fiyayyan manzo annabi musallam ko na samu ko a na samu ko musa'adatun wani taimako fi barhama a cikin shehu ibrahim mai suna barhama fi kulle batnin wa zahirin a cikin duk wani lamari na ba'ini da na zahiri fa hallaka fi yiwa wa asgaru khadimi tusawwidu fokal fokal mulukin awakhiri ko ya ma'aiki Allah an samu ka samu a cikin shi shi ku alhali yana ɗan ƙaramin hadimi ne yana so me ke yake nema ya rasu wallahi a shugabantar da shi birbishin sarakuna na ƙarshe alhalla wani nuni ne zuwa ga wa'ansu irin zamanin shi ya fi lalata anu a duniya mu an sai aka wayi gari aka wayi gari da wata sabuwar siyasa wani tsari sabo na hukunci shine na siyasa to sai aka rika wani shugabanni ne su ba irin wancan ba wanda aka sani na sarakuna wanda aka sani masu irin na gargajiya masu mulki wanda ka mutu dan kai gada to irin wannan su ma shi ke cewa a shugabantar da shi a burbushin su ko ko al-mulukul awakhir komi yana da duk maganin arfe suna da suna zahiri suna da batini to a zahirin dai abu da za a iya fahimta kenan ban ba wai shi kaɗai na kin ma'anan wannan baitin kowa zai iya taɓa kurin kuma ya gano wasu abubuwa da dama fa halaka fihi wa huwa abdul mutayyimun ko ka samu ya samu a da gare ka ma shi Allah fi a cikin shi wa huwa abdul mutayyimun alhali ko shi bawa ne wanda yake abin tafiyar da hankali cikin soyayya a ba'un yake nema ya samu wani irin kyauta wanda ya samu kyauta kyauta nan fa yurwi kulla atin wa sadiri sai ya ya shayar ya kosar da dukan wanda ke atin mai zuwa ne wa sadirin da mai tafiya to wanda zai zo wajen shi ya tafi kowa ya samu rabon shi ya shayar kushi a shehu ya samu wannan sai da ya kai shehu yana taimakon ƙasa ƙasar senegal wani lokaci ta shiga yanayi na hori shehu ya taimaka musu da abinci mai yawa irin wannan dai abubuwa ne ba sa da sahuwa taimako irin na shehu wanda wannan a cikin gida kin ma kenan da kuma duk wanda za su zo da ta ko'ina kowa ya zo sai ba ya kuma ba sai ya da da abin da da hiye da abin da ke zato ya samu fa anta amirul lahi fa anta aminul lahi khazin sirri a wannan abin da nake ta faɗi ina cewa ma'aiki ya muni sallallahu alaihi wasallam a na sani kama abin da wa abin fahimta ne kama shi ce a na sani manza Allah manza da sun sallallahu alaihi wasallam idan sa ta fasalillah in ka tashi roƙo ka roƙi Allah to mini yasa nake waje roƙo na zuwa gare ka ma'aiki Allah shehu yace fa anta aminul lahi kai kai ne amintaccen Allah khazinu sirrihi kai ne mai a taskace sirrin shi kai ne wanda taska ta sirrin Allah take a hannun shi wa anta allazi aulaka kullu zakhairi kuma kai ne wanda ya baka dukkan wata zakhira wata babban ajiya duk komai an riga an sanya gare ga hannunka kuma abin da ka zartar ya zartar saboda haka ai kowace ta babban kowa ce ta tawassuli wanda ya gano to nan ne ake samu ba tare da shan wahala ba ba tare da taraddudi ba da abin da aka zo na aka nema za a samu wadanda mu izinin ma mu samu sha'uka fastaghfirullah wastaghfir lahum rasulu lawajidla tawwabar rahima fa anta aminullahi khazin sirrihi wa anta allazi awlaka kullu zakhairi fa innaka ya yasinu a domin cewa kai ya mai suna yasinu aqibu mai suna aqibu hashiru mai suna hashiru almuqaffa mai suna almuqaffa malazi kai ne malabata fil hudubid dawa'iri a cikin musibobi irin masu kewayewa jami'i na da'ira alkhadabu da'ir musiba da zai ta kewaye ma a rasa ba ba kofar huta ta hada kowa da kowa to irin wannan masihoyin suka zo inda ba malaba ya ma ji Allah kai ne malabata fa innaka ya khairal anami muhammadan domin cewa kai ya fiyayyen talikai a ani muhammadin ina nihin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam raja'i kai ne kaunata wa sirri kai ne sirri na fi jami'il mazahiri a cikin baki ɗayan mabayyanoni wa ablaitani ma lastu ala li ba'dihi abinda nake roƙan nan na ina tabbatar kuma da aulaita ni ka bani ma lastu alan libadi ni abinda ban cancanci ko da sashen shi ba akwai kyautar da kamuni ko kyaututtukan da kamuni na san ko da sashen su ban cancanta ba haka nan kamuni to saboda haka na san abin duk abin da kima ba zan rasa ba alayka salatullahi ya khaira hashiri salatin Allah ya tabbata gare ka ya fiyayyen mai tarawa na cikin sunayen ma'aiki da sunan alhashiru wanda ake tarar da kowa da kowa gaban shi ta shi kiyama alaika salatu lahi summa salamu ya da amince Allah ya tabbata gare ka ma al'ali tare da alaye wal ashabi da sahabbai ulul basairi ma abuta basironi auto rasulullahi muzamman alkarbu wasiyani fi hadha kum sharqu wal garbu ولم يكن عند الخلق حام سواه ولم ينفع عن بعد ولم ينفع عن قرب فلم أرى إذنا مانعا يقصدونه سوى ذل خير الخلق إذ جاءنا الرب فزعزع أن كل كرب ونالنا ونالا به قد قر عيني والقلب وشاد لنا مجدا تقاعس دونه أكاثر فرس والقياسر تنجو والأغر وأن المصطفى القر مجوده به سائد الكونان والأجم والعرب والأغر وأن المصطفى القر مجوده به نزل الفرقان والعلم والخصو به آدم قد تب من بعد وحشة ونال مقاما دونه الحمدة الشهو ويشكر إذ ناداه والبحر زاخر أتاه سلام بان عن أهله الرب كذلك إبراهيم قد نال خلة وموسى كلاما دونه العقل واللوم كذلك روح الله إذا وإنه أفعل للمولى وإن جاءنا نره ويا رب هب لي بالأمين وراثة لهم كلهم بالمصطفى قضي النور وتورثني يا رب منك خلافة وعلما وجودا دون أن مولي يسر وتجعل مصري هذه مطمئنة تسوس بلاد الله لم ينه هكذا وتأتي بها أجناس خلقك كلها على الرغم أن سلم وناوم ومن يدور وتقضي وتقضي إلهي ما أتاك مطالبا من الأبد إبراهيم ولياته الجلو وترزقه التكوين يا خير سيد ويذهب عني اللهم والشك والعيب صلاة وتسليم عليه مسرمدا كذا الأهل والأولاد والأهل والسابو هم شو يشي دعوت رسول الله مزعما الكرب na kirayi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam muz'ammal karbu yayin da ko tunda ammal karbu bakin ciki ya gama mu baki da wasiya ne fi hadha kum sharqu na garbu a cikin wannan gamawar tashi shi ne fiya za ku masu cikin wancananku a daidai ne a sharkuwar garbu mahudar rana da mahaɗata abin ya gama ko'ina da ko'ina da wannan bakin ciki gama ko'ina da ko'ina kawai sai na kira ma'aiki sallallahu alaihi wasallam walam yaku inda karki hamin siwa'u a wurin halitta kai ba su da wani babu wani hamin mai karewa a siwawu kuma bayan shi da yake kasancewa ba su da kowa halitta baki dai ba su da wani mai karin ciya mai kariya ba ba ce maki sallallahu alaihi walam yanfa an bu'udun walam yanfa an qurbu a wannan lokacin a bu'udun nisa baya amfani haka nan kusanci baya amfani walam ara hisnan mani an yaksudunahu bin ga wani birni ba wanda yake mani an mai hanawa mai hana duk wani cuta yaksuduna wanda suke mutane suke nuwata shi siwa zilli khairil khalqi face inuwa ta siyayyen talikai irja a nan ruhu yayin da tsoro zai ike zo mana fazahazaha na kulla karfi sai ma gisa salam ya tafiye mana da baki ɗayan bakin ciki wa nala na manala kuma ya mana kyauta da wata irin kyauta biyi kadkarra ainiya wani karbu da wannan kyautar ne idanuna a ido na ya sanyi kuma zuciyata ita ma ta yi sanyi wa sha da na majidan wa annabi sallallahu ya gina mana wani irin girma ta ka'asa dunahu a kasiru fursin wanda a sarakunan faris wal qiyasiratu da da sarakuna na rum ta ka'asa suka yi baya baya koma bayan shi inda yake san nesa suke baya ba su kai shi ba wanda suka su annaju zaɓi ne wanda su ne wanda a lokacin babu lokacin su babu kamar su wala garwa kuma mutanen da sun yi har yanzu aka je kaje kaga inda abin da suka gina eh ka san an yi mulki a wajen wala garwa ba ba mamaki ko wani abu ya kasance haka saboda min shehu yace inna al mustafa al karma juduhu bi sa'idar kawanani shi annabi mustafa al mustafa abin zabi sallallahu alaihi wasallam al karma wanda yake sadauki juduhu kyautarsa bihi sa'idar kawanani da shi ne da kyautar da tasa ne alkaunani duniya da lahira shine kaunani sa'ida suka arzuta wal ujumu bai bayi wal urbu da da laraba duka suka arzuta da kyauta ce ta maki sanar suna wala garwa babu mamaki annal mustafa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam abin zabi alkarma wanda yake sadauki judu kyautarsa bihi nazarar furkanu da shine da wannan kyautar ta ce albarkacin sa sallallahu alaihi wasallam alqur'ani yazo ya sabka wal ilmu da ilimi wal hisbu da yabanya duka alhurma annabi ne sallallahu alaihi wasallam bihi ka san ko wannan wannan ko kyauta kenan mai mun lura da kyau alhurma annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka sabkan ma da alkurani shine mai alkurani sallallahu alaihi wasallam to duk wani alheri ma da in ma da ba ko na ka tsaya duk wani alheri ba na ai bayan alkur'ani ne yake bi adamun kartiba min ba'di washatin da shi albarkacin shi ne aka karbi tuba na annabi adam in ba'di washatin bayan kewa bayan kewa ta kama shi aljannan nan komi ya taba diji daci komi duk komi dai ya zai mai washa dai ta cika kewa kawai yake wata wa yake kewa ma da ita wana la maqaman duna wani habdati shuhu da al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam sai gashi an karbi tuban shi ya sami wani makami mai girman gaske wanda ina hadasi shuhubu dunahu wanda taurari ko kace tauraru sun faɗi kuma bayan shi inda tauraru nisan tauraru a sama shi akan girman nashi akan ɗaukakan shi tauraru din da suka yi sama sun ƙare ne sun waɗi ba su kai ba inda girman nan ina shi ya kai shi annabi adam a sun mai ta bawa rabu kin nan wahada wala garwa yawa bihi wa yashkuru izna dahu wal bahru zakhirun atahu salamun hakan nan yashkuru shine annabi nuhu alayhi salam izna dahu yayin da ya kirawo shi eh to sai da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wal bahru zakhirun alhali ko lokacin nan a kogi yana mai cike cika yake yana mai cika kuba a tahu salamun da ya tausayi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai aminci ya zo masa ba na an ahalihin raibu duk wani abin da yake na kokonto ne raibu sai ba na ya rabu da ahalihi mazowa annabi nuhu alaihi salam duk wanda suke tare da shi sai shikenan suka samu abinci komi duk wani kokonto za a halaka ya kau kazalika ibrahim hakan nan annabi ibrahim alaihi salam kannala khullatan ya sami badadintaka wa musa kalaman haka nan annabi musa ya samu zance da ubangiji duna wal aqlu wal luzu wannan irin wannan zancen ko na ubangiji hankali da da da da zuciya duka suna koma bayan shi ba su isa su kama shi ba sai dai irin yanda Allah wanda Allah ya seta kazalika ruhullahi isa hakan nan ruhun lahi annabi isa wa innahu tarafa lil maula cewa shi ko ko sha'anin da lamarin tarafa lil maula ya ɗaukaka ya yi sama ya tafi lil maula zuwa Allah tabaraka ta'ala majibincin lamarin bayi wa in sha'a na ruhu in ya zo mana kuma sai mu karu mana shi annabi isa kamar yadda Qur'ani yake cewa wa ma qatalu wa ma salabu ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا في لفظك من ما وما قتلوه يقينا بل رفعه الله بر وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا shi Allah ya yi sama da shi a kamar yadda aka sani yana a sama ta biyu sannan shi ne tarafa alil maula wa in ja ana narbu kuma a hadisai sun ganta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam zai dawo kamar da kuma karshe ayan da take cewa wa in min ahli kitabi illa la yu'minu nabi kamar mauti kinnan a zai dawo in wa in ja'ana in yazo mana mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na rubu sai mu karu ya zo yana wali cikin mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ya rabbi habli bil amini wirasatan ya ya ubangiji ya mini kyauta na wirasa bil amini dan alhurma amintacce annabi sallallahu alaihi wasallam lahum gare su kulluhum baki ɗayan su a bil mustafa dan alhurma abin zabi sallallahu alaihi wasallam qudiyan hubu qudiyan hubu sannan a qudiyan nahabu an nahabu ana cewa albuka'u shadid tsananin kuka duk wani tsananin kuka ya ƙare wannan kenan fasar wannan sannan ai nahabu akwai daman nahabu ma'ana shi yana dukkan ma'ana ajali wa minhum man qada nahabu wa minhum man yantazir sannan yana dukkan ma'anar lokaci a ma'anar lokaci za a iya cewa ba ya rabbi habli bil amini wirasatan lahum ya Allah wa'annan da na zana manya-manyan bayin kan nan ka yi mini kyauta da wirasa su alhurma annabi sallallahu alaihi wasallam mai suna al'amin amintace a kulluhum dukkanin nan dukkanin su dukkanin annaba baki da bil mustafa qudiyanuhu nahabu dukkan su lokacin su yana karewa da zuwan zababbe shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowanne ma cewa mutane shi yake tuwa in ga shi zai zo ga kamannin shi ga sunan shi in ya zo ni kai na zan ni kauya zan bi shi mu koma almajiran shi yana zowa shi kowane lokacin kowa ya kare kullum bil mustafa kudiyan nahabu kenan ko ko dai wata ma'ana daban za iya gano wata ma'ana daban saboda haka ce kudiyan na habukin nan aka ɗauke shi a hallo dai na ma'ana ta shiddatul bukakin nan yana nin duk abu na roƙi alherai cikin abin da ya gabata hannu ya rasa ta bayan Allah wa'annan manya-manyan annabawa sannan ina neman tsari na dukkan wani bala'i da musiba har masu sanya tsananin kuka kuka bil mustafa al-hurma al-mustafa abin zabi sallallahu alaihi wasallam a kamar yadda na nemi jalabi tan yanzu kuma yana neman dafa'i da mustafa sallallahu alaihi wasallam wa turisni ya rabbi minka khilafatan kuma ka gada mini wata irin halifanci ya ubangiji ninka daga gare ka ninka yanzu kuma daga gare ka ya Allah wa ilman da wani irin ilimi wa judan da kyauta wadda kyautan nan in zaman an gada mini ita duna an muliya suhu a suhu gizagizai ma za su kasancewa a koma bayan yar yatsanya ta koma bayan yar yatsanya ta kyautar ba kyautar da gizagizai duk kyautar da za su to ta kasance ba su kai abinda yar yatsanya ta za ta bada balle abinda tafin hannu guda zai bada balle na donkwala tafuka hannu na iba na bada. wataj'alu misri hazihi mutma'innatan kuma ka sanya birni na wannan ya kasance ma'abucin nutsuwa ma'abucin zaman lahiya kenan an sami itminan mai nutsuwa ne da zaman lahiya da kwanciyar hankali ta susu biladan lahi ta rika jagorantan kasashe garuruwa na Allah lam yanhuha karbu kan wani bakin ciki ya nuhace wannan birnin nawa wa tahdibiha ajnasa khalqika kuma ka shiryar da jinsi jinsi na halittan ka biha a nan wannan birnin nawa kulliha dukkanin jinsuna jinsi na na halitta ala ragami anfin min munabin wa man yasbu wa asatir muzahancin dukkan wani makiyi wa man yasbu da wanda yake soma a shi so ne ko ko ko karkata shi dai duka daga sababa ya zama so annabi su alaihi salam ya cewa walla ta sifa ni kai da wannan asu ilahin na hukumiyar jahili wa taqdi ilahi ma ataka mafaliban min al-abd ibrahima kuma ya ya ubangiji na ya Allah ka biya da duk abin da ya zo maka na buƙatoci na ababen nema daga wannan bawan mai suna Ibrahim, waliyati jalbu a jalabin ma ya zama da kanshi zai zo masa, jalabin baki ɗaya, al jalbu dukkan wani nau'i na jalabi. Watar zuku hutta kuwina, kuma ka arzita shi kun faikun kenan, ya khaira sayyidin, ya fiyayyen jagora, waya zahabu annil hammu kuma duk wata damuwa ta tahi ta bar ni wa shakku da shakku wani aibu da wani aibi salatun wa taslimun alayhi musarmadan tsira da aminci su tabbata a gare shi tutur kazal alu hakan na alaye wal auladu da ya'ya wal alu da iyali was sahabu da sahabbai اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين